أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة kuma yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a kawai yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka da kofar gidan mai girma sarkin damba a muna na har yanzu a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratu yusuf alaihi salatu wasalam Allah madaukakin sarki yana ba mu labari da kissa na abubuwan da suke faruwa tsakanin Yusuf alaihi salatu wasalam da al'ummansa mun ga inda wato kenan a suka je wurin wato kenan annabi Yusuf yan uwansa a karo na biyu suka kai masa dan uwansa sannan kuma da irin hilar da yayi wato kenan wajen karbewa dan uwan nasa wato kenan a gurinsu to wannan hira shine wato kenan ya sa aka sanya mudin sarki a cikin a cikin tekin dan uwansa bayan sun tafi aka zo aka shela aka ce to jama'a kun fa mana sata to ka ce a a da kuke nema muna neman sanayin sarki to sai suka ci gaba da bincike a tsakani to bayan an ba su wannan kalma shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim qalu tallahi laqad alimtum ma jina lil mufsida fil ardi sai suka budi baki suka ce mun rantsa da girman Allah hakika ku mutanen misra kun san cewa wato kenan mu mutanen kan'ana ba mu zo nan wato kenan dan mu kawo fasadi a ban kasa ba wa makon na sarikina kuma hakika mu ba mu kasance wato kenan barayi ba ne don haka a nan kaga wato kenan suna kokari su tabbatar musu da cewa aikin da ake zargin su da shi wato kenan ba sana'arsu ba ne to mu je mana
قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين kalu sai mutanen sarki suka ce to yanzu mun ce an sace mana kwanan sarki ko kun ce ba a sata ba to yanzu menene sakamakon wannan lamari ba ma jaza'uhu me sakamakonsa ai suna nufin asariku in kana fikum shi barawa in a cikin ku yake in an kama shi ku fada da kanku me hukunci za a masa in kuntum kadhimin in har ya tabbata kariya kuka mana yanzu kun ce mana ku ba barayi bane to sai muka bincika sai muka samu barawon kuma a cikin ku to yanzu ne irin hukunci za a yi masa yanzu mun ba ku dama wato kenan a ku ku fada mana to mu je قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قالوا sai suka ce musu jaza'uhu sakamakonsa shi barawa in har an kama shi a cikin mu shine man waje da fi rahalihi duk wanda aka samu wannan abin da ake nema a cikin wato kenan takin sa wa huwa jaza'uhu to shi din shine sakamakon wato kenan wannan abin da aka samu a gurin sallah mun bayyana wannan duk wanda aka samu shi ne ya sata to shi ɗin shi ne zai zama sakamakon wato kenan wannan sata ɗin wato ma'ana a addininsu su mutanen annabi yusuf da zuriyarsu na annabawa idan mutum ya sata in aka kama shi da sata aka tabbatar da satan to shi kenan hukuncinsa shi ne ba a yanke hannu a lokacinsa hukuncinsa shi ne sai ya zama bawan mutumin kasa ci kayansa a to shi kenan za ka zama bawansa wannan shi ne shari'a su amma a nan cikin misra ba haka ake yi ba sau da su ba musulmi ba ne ta haka in an kama za a iya kashewa za a iya daurewa da a iya kowane irin walakanci a mutum amma su a gurin su cikin za ka zama bawa to zai sai suka ce to shi kenan wanda aka same shi shi din shi ne zai zama sakamakon satar ma'ana a bada shi a wanda ya saci kare tunda yanzu kayan sarki ne ya sata in an samu a cikin mu to shi ya zama bawan sarki ko ma wani ne wato kenan a cikin mu to wannan shine wato kenan suka abin nan suka hukunta Allah madaukakin sarki ce kazalika najzi zalimina kama hakan nan muke sakanta ma azzalimi ko kuma wannan magana tazil ne da maganar su su suka fada cewa kaman haka mu a anguwar mu ko mu a garin mu a kabilar mu mu musulmi ɗayan annabi ko haka muke yi a duk mutumin da ya zalunci ta hanyar wato kenan sata in dai sata ne to sai kenan hukuncin sa sai mu bashi wato kenan mu bayar da shi ya zama bawa to hakan ne ya kamata a ce an yi yanzu ba ta guje فبدأ بأوئيتهم قبل وعاء يتيه ثم استخرجها من وعاء يتيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أكاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم Allah madaukakin sarki ce to shikenan kun yadda haka eh haka da to shikenan za mu shaje ku fa bada abi au yatihim sai aka fara wato kenan kowa jakarsa kowa tekinsa kowa buhunsa kai eh waye ina babban ku to kai kanka za mu fara tunda sun san wannan shine karimi aka bincike kayan wannan ka babu a tushe kenan kai kai firi ba kai ma na biyu aka zo aka zazzage kayansa aka caje ya ba ya firi kai ma haka aka zazzage haka ba da abi au yati qabala ya yaki kafin a zo kan wato kenan jaka kuna ko buhuna ko teki na wato kenan dan uwan annabi Yusuf sun mastakrajaha sannan sai aka fito da ita wannan sanayya ta sarki din nan min wuya ya yi kihi daga cikin wata kinan jakunan dan uwan nasa da aka zo kan bai nayimin ana juya wannan ba a gani ba ana juya wannan sai aka gani aka daga aka ci ato gashi kaga sai kowa gaba da jikin sa ya sanyi a cikin su to da sun san matsala kuma sun yanka kansu sun ce idan aka samu a gurin wani daga cikin su to wannan din ya zama bawan sarki to daga yaransu babu wanda zai abin nan babu wanda zai sata a cikinsu kuma gashi ta tabbata a cikinsu an ga abin saboda haka hankali sai tashi kuma allah maɗaukakin sarki ce kazalika kamar yadda muka yi wannan tsari din kidnali yusuf mu ne muka tsara ma annabi yusuf wato kenan wannan tsari kidnali yusufa a nan wato kenan kalmar makida tana nufin kamar wato kenan ya ake kiranta makida da hausa eh kamar makirci ko yau mu muka masa kulla masa makircin da zai iya kwace wato gidan dan uwansa amma Allah madaukakin sarki ba a jingina masa kafir makirci don haka kalmar kidna li yusufa shine muka tsara mai yusufa dabara kamar yadda ya kace wa makaru makaran wa makarna makaran sun yi makirci mu ma yi makirci Allah madaukakin sarki baya makirci amma kalmar ta zo musahaba ne lugawiya tunda nan an ce da makaru sai wancan ma sai ta zo wato kenan kamar mushakala ne saboda haka Allah madaukakin sarki ma'ana ya maida musu tsarin makircin nasu ya koma kansu ko yawwa to yanzu Allah madaukakin sarki kamar haka muka tsara mai Yusufa dabara hila kenan dabaran yadda zai karbi tsarin dan uwansa yanzu mulura inda an misali bai yi wannan dabarar ba ta ina zai kwace shi ya Allah madaukakin sarki ya sanya masa kina ce kai ku nawa ne ku daga ina kuke mu daga kanana ya kanana ƴaƴan wa mu ƴaƴan yakubu a ai an ce ƴaƴan yakubu sha ɗin ne daga ku goma a ɗayan yana gida to ku zo mana da shi in ba ku zo ba kaga duk wannan dabaru ne in ba ku zo da shi ba ba zan ba ku abin nan ba suka zo da shi aka yi dabara kuma yanzu an karbe shi wato kina a hannunsu kuma ta hanyar ruwan sanyi kuma su ne masu kai hukuncin ta haka duk karfinsu duk dabarar su zuba su da hanyar da za su iya wani abu na farko sun zo an ba su abinci kyauta an ba su masauki an mutunta su sun tafi sun dawo an sake ba su kuma an samu sata a cikinsu kuma su suka hukuncin abin da za a yi din kaga ba su da bakin wato kenan abin amma duk wannan ubangiji Allah shi ya ilhama annabi Yusuf yadda zai planning abubuwa su tafi systematic babu wani tashin hankali babu wani abin yasa wasu suke cewa abinda duka ga ruwan sanyi bai dafa ba na zafin ma ba zai iya dafa shi ba ta ga zan ruwan sanyi wato kidan aka dafa su ko Allah ya ce ma kana li akuza akhahu annabi yusufa bai kasance zai karbi dan uwansa a gurin yan uwan nasa ba fi dinil maliki a cikin wato kenan shari'ar sarki sarkin garin ainihin sarkin garin ai mai bautan gunki ne da haka a shari'ar su idan an ce yusuf ya yi sata ba su iya kashe shi yanzu in yace zai amfani da shari'ar sarki ya kama yusuf to yanzu kashe yusuf za a yi ya ci na yusuf binyami kashe shi za a yi ya ci nasara ba zai ci nasara ba ko kuma ya an sassauta ci za a ci daure shekara goma a kurkuku aka ji aka daga rashin kurkuku kaga filan da sare yanzu wata kenan bai ci abin nan don haka bai dace ga yusufa ya karbi ɗansa a kan shari'ar shi wannan sarkin wannan garin ba aladinin maliki mun fahimci wannan sannan kuma da yana babban mutum a matsayinsa na finance minister bai dace kuma ya yi abin da zai zama ya tada hankali akan dokar garin ba don haka sai ne sai tsara tsarin da su ne za su ba da hukunci ga yadda za a yi a yi ranka daidai an je mu gashi gashi an samu a cikin abinansu amma mun tabe su za a suka ce su ga yadda suke mu kuma bar su akan haka shikenan kaga shi sarki ba zai ji wani abu akan wannan ba don haka shi yasa ba zai dace ba ma ka ne la akuza kahu fi dinil maliki bai kasance zai dace masa ya karbi dan uwansa akan shari'ar wannan sarkin a wannan lokacin ba illa insha Allah sai dai idan Allah madaukakin sarki haka ya tsara dan haka sai abin yazo ta hanyar sauki a gare su narfa'u man nasha'u Allah madaukakin sarki ce muna daukaka duk wanda muka so darajatin darajoji masu yawa darajoji masu yawa daraja daya daraja biyu daraja uku mataki sama sama sama har wato kenan kamar yadda ya annabi Yusuf ko darajatin ko kuma na rafa darajatin man nasha muna daga darajojin wanda duk muka so duk mutumin da muka so shi zamu daga wasu darajojin sa ɗaya ba ɗaya ɗaya ba ɗaya har ya zuwa wato kenan ya kai kimma kenan yanzu Allah madaukakin sarki shi yake bada masayi qul allahumma malikal mulk tutul mulka man tasha Allah kai kake bada mulki a wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha kai kake ɗaukaka wanda kaga dama tuzillu man tasha kake kaskantar da wanda kaga dama Allah ka ɗaukaka mu Allah karka walakanta mu wa faqa kulli zi ilmin sannan birbishin kowane mutumin da yake da awon ilimi alimun akwai wani mai ilimi duk mutumin da yake da awon ilimi duk wanda yake da ilimi yake gadara da ilimi to sama da shi akwai masu ilimi akwai masu ilimi ko yau kullin ladhi yadda ilil ilmi ma'rifatan ko arabta sha'an wa gabat an kashiyahu duk mutumin da yake da'awon yana da wata masaniya da ilimi akan ko menene aka ce a gaya masa alimta shay'an ko arabta shay'an ka san wani abu ne ko gaba da ka shawo abubuwa da yawa sun koye maka abubuwa da yawa duk zurfin ilimin ka to dan ka ne amma utitu min ilimi illa qalilan sadaka duk zurfin ilimin ka dan ka dan ka sani akwai abubuwa da yawa kuma wanda baka san su ba to shi yasa kome yana koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ne wato kenan a ƙarshe ɗauka kulli zai ilmi alimi hasan basari yake cewa laisa alimin illa faqahu alim babu wani malami sai ya ce sama da shi akwai wani malami akwai wani malami idan malami kaga ya zo yana bunƙasa yana gadara yana kamba ba yana yafi karfin wani yafi karfin wani da wuri Allah zai karkarya shi domin alkibriya wa rada'i man na za'ani fiha wa za'atuhu Allah madaukakin sarki ce girman kai da nuna iza da kafafa din nan kwarjan lena ne ni ni ɗaya nake daura wanda duk yace zai shiga cikin mu daura tare sai yarbar da shi a ƙasa sai yarbar da shi sai kaga Allah madaukakin sarki ya kawo mutanen da kake ganin su ne ƙasa ƙasa ƙasa da kai sai zo su ya taka cikin jama'a a ilmace su sa kuma ka shiru ka rasa inda za ka yi guri AC amma a ganka gana guri ka rasa inda za ka yi babu kuma inda za ka yi ka fita kuma dole ka karɓi kasance a cikin irin wannan yanayin to mu je
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون Allah mara kuki sarki ce ƙalu sai suka ce a to shi kenan ai a cikin duhun bana mini aka samu wannan abun in ya sarik in dai har mini zai yi sata fagar saraka a kulla homin kan to hakika dan uwansa ma da ya taɓa yin sata da ya fi mini ya yi sata kenan ko to cikin to dacin dan uwansa ya taɓa yin wato kenan sata wannan magana ta yi ciwo annabi yusuf alaihi salatu wasalam don haka fa asarraha sai ya boye wannan cikaicin wannan maganar tasu fi nafsihi a cikin kansa bai bayyana musu ba in girma ya girma wato kira hausawa suka ce ciki ba an yi shi don abinci kadai ba an yi shi don cinyewa magana ta yi masa ciwo amma yusuf bai nuna musu ba walam yudi halahum bai bayyana musu cewa abu ya bata masa rai ba saboda su ai san shi ba yawwa ba san shi ba amma duk da haka a zuciyar ta sai ya ce musu antum sharar makana ku kuka fi mummunan matsayi ba ni da dan uwana ba anan mun yi magana da nan cewa don akwai maganganun malamai da yawa cewa yusuf alaihi salatu wasallam ya taɓa yin sata na farko muka ce yana gurin renan bayan a yaye yana gurin an kai shi yaye gurin yayar annabi ya ƙubu sai allah ya sanya mata sonsa sanya tsanani bayan yaro ya gama murmurewa a yaye ya ƙubu ce a ba ta ce ba za a baka ba ba za a ba ta ce ba za a baka aka yi tijja da shi da ita da karshe sai ta ce to shi kenan aka tattara wasu yan gace kunsa aka daure masa sai aka sa dan mara na gidan annabci wanda suke gada babban kabilan shi yake gada yanzu kuma ita tafi annabi ya kubu don haka abin yana hannunta in ta mutu sai kuma hannun annabi ya kubu in ta mutu sai kuma hannun wani babba to shi ke sai aka ce bayan an tafi da shi ta ce an sace mata kaya ta yi bincike aka ce yusuf ne a cikin kayansa aka samu ta haka a cikin shari'a sai ta ce sai a bata shi ya zama bawanta wannan yana ɗaya daga cikin maganganun da suka yi maganganu ta fi shahara a ciki amma akwai maganganu da yawa wa irin waɗanda isra'iliya ɗin da bai dace a jingina wa annabawa ba wannan kuma bai da tabbas wasu sun ce a gunki ne ya taba ɗauka yana yaro ɗan ƙanƙani gunki na zinari ne ya je raɗa shakanti sai aka ce sata ya yana gudu da shi ya faɗi ya fasa tare ka ce in ya sarrafa ƙasar raka akun lahu min kabu wasu faɗi maganganu da wato duk wa'ina maganganu da hakika ba su da wato kenan tabbaci ina ba ta wasu ne zaka ga sun yi muni a jigila su ma da annaba da haka ba wani ma da yawa daga cikin masu ulaman tafsiri ba ma su kawo su ba to amma abinda wasu daga cikin malaman su tafsiri suka tafi cewa wannan magana hadisa ba ta faru ba ma na biyu kuma ƙarya ce ma kawai suka yi da suka ce in ya sare fakar saraka a kullahu min qablu din nan ƙarya ce suka yi tun da aka kama wannan ɗan uwan nasa da sata to ai ɗan uwan sama da can ya taɓa yin sata ƙarya suka yi ba sata annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya na kowa ba don wancan kisa da makaranta ma bata tabbata sosai ba kada cikin isra'ila mun fahimci wannan don haka wannan yana daga cikin point ɗin da masu daga cikin malamin tafsiri suke cewa waɗannan mutanen ba annabawa ba ne kafin wancan karan yanzu sun girma ma ba annabawa ba ne su dai kawai 'ya'yan manyan mutane ne saboda bai kamata a ce sun yi karya a wannan karon ba kuma babu wani abin da ya tabbatar da cewa wancan maganganun tunda sun kasu kashi kashi kashi kuma duk munana ne a jingina wa annaba babu abin da ya tabbatar da gaskiyar wa'ancan don haka kawai karya suka yi yusuf bai sata ba amma sun yi haka ne dan su kare kansu wato kenan a gaban sarki su kuma munana dan uwansu bunyamin don haka shi yasa yusuf alaihi salatu wasalam sai ransa ya ɓaci akan wannan har ya kasa sai da ya musu raddi a cikin zuciyarsa ya ce an tumshar makana kudin da kun fi wato kenan mummunan matsayi mummunan matsayi wallahu allah maɗaukakin sarki a'lam shi ne wato kenan mafi sani bi mata sifuna da abin da wato kenan kuke abin nan kuke siffata ni da shi ko kuma kuke siffata dan uwana da shi sannan na biyu abin da ya kamata mu daɗa fahimta ta yadda kuma wasu malamai suke musu sassauti cewa la'alla annabawa ɗin ne sai ce in ya sire ko ga sun kawo harafin sharadi in har wannan mutumin zai yi sata kaga kenan yanzu ba su da tabbacin cewa in ya yi sata din sai in ya sire in dai har zai yi sata to inda matsalar za ta sashi da fakar saraka a kullum min kamar don wasu da ya taɓa yin wato kenan sata wallahu ta'ala a'ala to mu je
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ لنا مكانه إنا نريك من المحسنين yanzu a kokarin neman point a gurin sarki ko kuma kokarin bawa kansu wato kidan kariya ko da dan uwansu zai dilme sun faɗi magana a gaban shi wato kidan sarki ya ji ga finance minister shi ma ya ji kowa ya ji ko yau sun kwantar da kansu amma wannan hadisan tana faruwa kenan sai kuma suka tuno alkawarin da suka yi ma babansu babansu ya ce ba zan ba ku shi ba hatta tutuni masu kamin Allah sai kun yi min alkawari tsakani da Allah kowa ya bani a rubuce an yi signing an yi stamping an ajiye kofi shi wallahi tatuni bihi wallahi sai kun kawo shi illa an yi haɗa bikin sai dai in gaba ɗaya ta halaka ku aka yi ko duk gaba ɗaya ku da kyar kuka sha irin wata kenan babu wanda ku iya da to yanzu babu ɗaya babu wanda ya dake su babu wanda ya zage su babu wanda ya ce musu wani amma kuma ɗan uwansu ga shi an kame shi don haka ga wancan alkawari da suka yi ga kuma wancan laifin da suka yi na batar da dan uwansa a dacan wanda ubansu har yanzu bai haƙura akan wannan kitsin ba yanzu ya za su yi da wannan kitsin to kaga fa yanzu abubuwa da zautin abinci ya kare gaba ɗaya sa gidan mai mula ka je cinye ka ko to galo sai ne sai suka ce ya ayyuhal aziz sai suka koma kuma wato kenan neman alfarma ya kai sarki inna lahu aban wannan yaro da ka kama yana da wani baba wanda wannan baba tasa shaikan kabira tsoho ne babban tsoho wato yana da uba uban nasa tsoho ne cikin dattijo yana cikin halin kakani kai dan allah dan annabi za mu roke ka fakus a hadana mu kayahu dan allah ka kama kowa a cikin mu a madadinsa wallahi akwai matsala a kama yaran nan ga halin da ubansa da yake ciki ga halin da yanzu ya abin nan ga da kyar tukunne ba mu kuma saboda maganan ka nima ga shi yanzu kuma zo wannan matsala ta faru to wallahi ba za mu san yadda za mu iya bada an samu kare kanmu ba amma a cikin wannan mun yadda kowa ka kama ya zama bawan ka wallahi mun yadda sun duk sun dana sun yarda akan hakan da haka fa kuz akan ahaduna makanahu ka kama kowanne daga cikin mu kawai a madadinsa inna lanaraka lalle mu muna ganin ka minal muslimin kana da cikin mutane masu insani kai mutumin kirki ne kai bawan Allah ne kai mai abin nan ne yanzu sun sun yi roko kuma sun yi yabo a gurin sarki ko saboda sun riga sun sani ai inna hubbu sana'i dabi'atul insani san yabo ɗabi'a ne da ɗan adam duk wanda ka girmama shi ka girmama shi ka kambama shi sai ce a yi maka kaza yawwa sai ce a maka kaza ko yawwa aka ce babbar bare eh alam gubro ranka daɗe wallahi kaza kaza kaza mata ta me me me matsala ta dubu ashirin da kaza ya kirgo dubu ashirin ya bashi take ya ce ina son mutane marasa girman kai amma wani mutane sun ga mutane cewa ɗan kai na son ganin ka sai ku koma gefe wai ya gaya maka bukatarsa ka biya masa ba zai zo cikin mutane ya faɗa ba da yanzu iya bare za a yi bashirar Allah gobar kai mai kaza ne kai mai kaza ne kai mai kaza ne to wannan dabi'a ce ba ta barbare ba dabi'a ce ta dan adam gaba daya kun ba sana'i dabi'atul insani san yabo yana daga cikin dabi'a da yawa mutumin da zaka samu loyalty sa idan ka yabe shi in kuma ka lallabe shi in ka bi shi a hankali haka ne don haka suna da ilimi sai suka yi amfani da wannan formula na farko suka kawo tausayawa in ka mai tausayi ne don za ka tausayi ina rahu aban shakan kabira yana da uba amma tsoho ne tuko sadaka za ka ji tausayin to yanzu ubansa hawan jini ma zai iya kama shi ka sake shi akan wannan na biyu sai suka kara da cewa kuma kai ma mutumin kirki ne ko yawwa inna la naraka minal muslimin lalle tabbas muna ganin ka kana daga cikin wato kenan masu ihsani don haka ka mana ihsani akan wannan karan to mu jima da قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون الله مرحبا sarki ce قال معاذ الله sai ya ce Allah kiyashe ni Allah kiyaye ni la'azallahi anna kuza muna neman tsarin Allah mu kama wani mutum illa man wajadna mata ana inda sai dai wanda muka samu kayan mu abunsa babu wanda za mu kama haka ko wani mutum ba mu samu kayan mu abunsa ba sai mu kama shi mu daure shi ga mai laifi sai mu sake shi a ba za mu yi hakan nan ba inna in mun yi haka kuwa a wani lokacin idan kenan la zalimuna wallahi mun zama azzalimai haka kawai mutum bai koyi mu kama shi mu zama da shi bawa a kan me ko wanda ya yi laifi shi ya gabata a hukunta amma wanda bai laifi ba a kan me za ka hukunta shi in ka kama mara laifi ka samu mai laifi ka kama mara laifi ka hukunta shi kuma kai mai kenan na za a zalimi don haka gona matsala ba za ta yiwu ba kawai babu ko ba mu lura da wata mai hikima ɗaya da shi ya yi amfani a nan gurin sai ya ce ba za mu karɓi ba mu kama kowa ba illa man wajadna mata ana inda mu sai wanda muka samu kayan mu abun sa bai ce sai wanda ya saci kayan mu ba a yanzu ba sa ta yi ba ko ba yanzu ba sa ta yi ba yau da haka bai ce illa man saraka mata ana ba sai ce a'a illa man wajadna mata ana inda mu wanda muka samu kayan mu abun sa shi za mu kama bai ce wanda ya mana sata ba yau saboda haka mun kuma kama mun kuma kama shi ba za kuma mu kama wani wanda ba mu samu kayan mu abunsa ba in mun yi haka nan wata kenan mun zama azzalumai saboda haka babu yadda za ku yi hakuri kawai ya zama ciwon gido kenan ko na magani to mu je malam فلما استيعسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد كذا عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ولنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين Allah madaukakin sarki ce falan mastai a su lokacin da suka yanke kauna wannan kalma ta cewa sun yanke kauna ya nuna cewa sun raddada abin mirara sun yi sun yi sun yi sun yi sun bi duk wata dabarar da za su bi duk roƙon da za su yi duk fadancin da za su yi duk magiyar da za su yi duk sun yi amma abu bai ci nasara ba bayan allah ne ya cushe ya ya cije don haka bayan sun yanke kauna kalasu ne jiyan sai suka ce to shi mu koma gefe mai shawara ai kalasu an fusa sai suka ware wahada musu su kadai yadda kuma kowa ba zai sake jin su ba suka tauna a junansu yaya za a yi akan wannan matsala wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza aka rasa mafuta babu mutum ɗaya a cikinsu wanda ya kawo maganar da za su ga cewa ita ce mafuta don haka yanzu in an yi irin wannan can darasi kenan sai kowa dauke ra'ayinsa kuma ta haka kala ka jiruhu babban su sai ke cewa jama'a ku tuno alam ta alamu shin ku ba ku sami ba ne ma'ana ko ko manta anna abakum kada akaza mithaqa kada akaza alaikum mithaqan ko mawsiqan min Allah kun manta cewa babanku ya sa kun rubuta declaration tsakaninku da Allah kun yi alkawari cewa za ku kawo masa dan ɗansa kun manta da wannan abin manta ba wa min qablu kuma da can ma kun manta da ma faratu fi yusufa sakacin da kuka yi dangane da al'amarin yusufa ai kun yi sakacin ku ya sa ya rabu da ɗansa an shalla shi wata duniya ko duk da kun ce masa ya mutu amma kun kun san shalla shi wata duniya aka yi kun manta da wannan ga wannan alkawarin ga wancan matsala to duk kun manta da waɗannan abubuwa dan kan dai manta babban babban nasu kenan ko yawwa babban nasu wasu suka ce babban su a ilimi shine shamun kenan wasu suka ce babban su a shekaru shine yahuza wasu kuma suka ce babban su wato kenan a a hankali shine abin nan waye ɗin ne babban su a ilimi babban su a shekaru da kuma babban su a hankali to ala ayi hali na qur'ani bai ware guda ɗaya ba ya ce dai babban su ga abin da ya faɗa mun ga ma faratun fi yusuf ba ta haka ce ni yanzu hukuncin da zan yi a kai na ni kowa mai je nasa falan abrahal arda wallahi ba zan bar wannan garin ba al'arda kuna bi ma'ana misr ba dan bar nan wannan garin ba na rantsa da Allah ba zan bar wannan garin ba hatta izina li abi sai in babana ne kansa ya ce ya haife ba ba zan ce ya zuwa ba zan iya ido da shi kam yanzu kuma a wannan karo na biyu ba wallahi ba zan iya ba to da ka ina nan garin aw ya hukuma Allah li ko kuma Allah ya mu hukunci hukuncin da duk ya kama ni kaga kenan akwai nadama cikin lamarin kenan ko yanzu akwai kuma mai al'amarin zuwa ga Allah madaukakin sarki domin duk dabara ta riga ta kare yanzu an koma zuwa ga Allah ya zama tawakkulul mai hakiki ba yan shi abdulkadiri ya zama tawakkulin hakiki duk wata dabara duk wani karfi duk hikima duk ilimi duk ya bace sau da aka dole sai a koma gudun allah maɗaukakin sarki ce sai dai allah maɗaukakin sarki ya hukunta wa hukarar hakimina kuma allah maɗaukakin sarki ya fi kowa alkhairi a cikin masu wato kenan hikima idan ka tara wane da hikima wane da hikima wane to mafi alkhairi masu hikima shine allah duk wata hikima a ƙarƙashin hikiman Allah maɗaukakin sarki take in Allah ya ga dama sai ka ga ya fitar da wata hikimansa sai mu fita a cikin wannan kesan yau wato ina jiran wannan in ga yadda za a yi wannan shine abin da ya faɗa daga kuma kowa sai ya tada shawararsa ta muje
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين yace to ku kuma ga shawarar da zan baku irji yanzu ku ku koma gida ila abikun zuwa ga babanku dan dole sai ya samu wato kenan labari ya kamata ya samu labarin halin da ake ciki da halin da dan ke ciki dan haka irji ila abikun yanzu ku din ku koma gida ku je gurin baban naku amma me yasa bai yace bai ce baban mu ba irji'u ila abikum ku koma zuwa ga babanku shi ba babansa bane amma me yasa ya fitar da kansa kenan kamar laifin da yayi yana kokari nisan ta da shi da baban shi yanzu ya yarda ya yi confession cewa ya yi baban laifi laifin da mal'alla ma yanzu kan an riga an raba gari tunda ya ce shi ba zai bar garin nan ba kuma bai san da Allah zai yi hukuncinsa ba amma kudin da za ku koma gida silena na babanku ku koma gurinsa don haka ku kulu ku je ku ce masa ya amana ya babanmu inna ibnaka saraka tabbas ɗanka yayi sata tabbas ɗanka yayi sata yanzu ana me yasa yace ya kawo da tabbas in nabu daga can ko suka ce in yasrik ko in har zai yi sata kagar sarka a kullum wani kamar kaga a wancan lokacin suna cikin shakkan al'amarin saboda yadda suka yi da kawo kansu da yadda suke ganin mu'amala su toyo da kullum amma kuma an kama a cikin kayansa ta haka bayan da za su yi amma to shikenan in ya sare fakar saraka a kullum bi kawai in har zai iya yin sata to shikenan ai da madan uwansa ya taba yi amma ana sai yace in kun koma gida ku ce masa inna ibnaka saraka lalle danka yayi sata me yasa ya faɗi haka yanayi yana gini akan yakinin abin da suka gani tunda a zahiri an ɗauko kaya a cikin kayansa yawwa amma duk da haka sai ya ce wa mashahidina illa bima alimna ba mu shaida akan komai face abin da muke da ilimi a kansa abin da muka gani da idan wa ra'ayil aini akan wannan ne muka yi shaidan cewa banamin ya yi sata akan wannan mun gani da idan mu an fitar da saniyar sarki a cikin kayansa don haka wannan shi abin da ilimin mu da zahiri ya nuna mana amma wa makon na hafizina mu ba mu kasance masu kiyayewa ba lil gaibi ga ilimin gaibi a gaibi ba mu san mene al'amarin yake ba kaga kenan har yanzu duk da can ya ce inna buna kasarata nan yace wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin har yanzu yana da dan element na shakkun cewa in dan uwansa nan yayi wannan sata amma tunda ta bayyana a zahiri ya hakura amma a gaibi bai san yadda Allah madaukakin sarki wato kenan zai zai hukunta wannan maganan ba sannan in kun gaya masa ashi baban namu zai iya yadda kuma zai iya shakka don wancan karan ma da kuka batar da yusufa sai ya ce musu bal sawwalan lakum anfusukum amran ranku dai ta sawwala muku wani abu kawai ta sauƙaƙa muku wani bayani wanda kuke so kuke ga kamar in kun bai za ku fita da haka bai yadda ba kenan bal sawwalan lakum anfusukum amran wa sabrun jamil to nan sai ya tunanin wannan in sun faɗa ma yanzu ma ba zai yadda ba kuma zai ƙara rashin yadda akan na da sai ya ce to ku gaya masa wasal karyatar da ce was'alil qaryatan lati kunna fiha wal hira allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun was'alil qarya suka ce ka tambayi garin yaqubu ku gaya masa ku ce masa ya tambayi garin allati kunna fiha wanda muka kasance a ciki ma'ana ya tambayi misra din kenan ko ya tambayi misra malaman balaga suka ce malaman hawa suka ce ba zai yi ka ce ka ce is al-zaidan wata ani gulamu zaidan ba zai yi ba tambayiwa ne alhali yaransa kake nufi ba zai yi ba da haka ba haka ake nufi ba malaman balaga kuma suka ce a'a is imanin majazi ne is'al al-qarya ana nufin is'alu ahl is'al ahl al-qarya ka tambayi mutanen garin wannan kuma zai iya yiwa ko ana nufin wato kenan ka tambayi mutanen garin wasu malamai kuma suka ta duba wannan bane garin ake so ya tambaya kasar misra ka tambaye ta ai ba to kenan yakinin su da cewa shi annabin Allah ne kuma kasa tana magana yau mai izin tuhaddisu akbaraha kasa za ta yi magana ranar lahira tuhaddisu akbaraha bi anna rabbaka aw halaha don haka a matsayin sa na annabin Allah sun san cewa tsakaninsa da Allah akwai wannan sika din da in ya tambayi kasar ma za ta iya bashi shaida ta ga yasa suka ce masa wala asalil qarya ka je ka tambayi garin alati kunna fiha wannan muka abin nan wal ila lati aqbalna fiha ka tambayi kuma karukan da muka tafi a cikin ta ai ba mu kaɗai ne muka tafi daga kan'ana muka zo misra neman abinci ba da jama'a muka tafi kuma jama'a shaida ne akan duk abin da ya faru don haka in ba zai zo misra ya tambayi kasar garin ba ko kuma ya tambayi yan garin ba to wannan jama'an da muka tafi tare da su yanzu an koma gida da su da Allah ya aika a kira su su zo su su gaya masa gaskiyar lamari ƴaƴansa yaudararsa suka yi akan ɗansa banamin ko kuma abin da aka faɗan wata gina hakan ne ya faru wa inna la sadiquna kuma wallahi gaskiya muka faɗa to wa inna la sadiqun yace wallahi mu gaskiya muka faɗa akan wannan lamarin yau kan babu magana wasa wato kina a cikin lamarin jama'a mu lura irin wannan lamarin idan mutum aka shaide shi da munanan ayyuka wata sai yake kyawun ma a ce ba ga haka bane wata sai ya kuskure a ce ba kuskure ba ne da gangan ne idan misali an sami shi an tambaye shi da yawan karya karya karya wata sai ya faɗi gaskiya ce ba za a jirka da ba da wani shi makarecin banza makarecin wani kuma amma fa yanzu karya ya faɗa saboda me ya riga ya saba da ita idan kuma aka san mutum mai faɗan gaskiya ne a cikin lamari wala wani lokaci sai ya karya da masu a ce a an dai wani ne kan ba zai maka karya ba sai a tafi akan haka saboda mutane suna gini mafi yawa akan abin da ke faruwa zahiri shi yasa yake da kyau kullum mutum ya sifutu da sifan kirki ya sifutu da aikin alheri sai ya zama wato kenan tubatubansa sai Allah ya rufe masa su ya yi kuskure amma sai Allah maɗaukakin sarki ya rufe wannan sai za ki ce Allahumma sur auratina wa amir auratina Allahumma gfir lana zallatina to saboda haka sai ya zama na kan cewa wato kenan Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya nuna musu cewa yanzu ko sun ce sun yi gaskiya ba lalle ne ya kuma yadda ba suka ce wa ina da sadiquna lalle wallahi gaskiya muka faɗa kuma dai yadda ne sun yi rantsuwar kuma ba lalle ne yadda da rantsuwar tasu ba to mu je mala قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا hakim kala sai annabi yakubu alaihi salatu wasallam ya ce musu bal bayan kenan wani mun kaddara cewa sun koma kana'ana sun kuma gaya wa babansa ga abin da ya faru inna ibnaka saraka sun gaya masa amma ba ma shahidna ila bima alimna ma kunna lil ghaibi hafizin fasal qaryatan lati kunna fiha wal ila lati aqbalna fiha wa inna la sadiquna duk sun gaya masa wannan kala sai ya ce musu bal bar wannan magana ku wannan magana ba ita ne ba ku batta a ku ji wata sawwala lakum anfusukum amran ranku ta sawwala muku wani ay alai ay at-tasawwul at-tashil sauƙaƙa ta nuna muku ta hanya mai sauki wanda za ku bi ku bebin way ku je ku samu soft landing da haka ranku ne ta suranta muku wani lamari kawai ni ban yarda da wannan ba kaga sun yi sun yi rantsuwa nan ko suka ce wa inna la sadiqun amma bai yarda ba saboda mai da sun taɓa yin kuskure akan wannan da haka yanzu faɗi gaskiyar sai ya zama bai yadda ba kai dai kawai ranku ta sawwala muku wani abu kawai shi kenan fa sabrin jami'a yanzu haƙuri zan yi haƙuri shine abu mafi kyau a gare ni abu haƙuri shine ya buka abin wai Allah ji kan dan mara ya ce haƙuri baya ɓaci ko haƙuri abun manzon Allah to haƙuri abun kowa ma baya ɓaci yawa haƙuri yana daga cikin abubuwan da aka ce mai hanji ba haushi ce mai haƙuri yana iya dafa dutse har ya sharo masa amma fa sai da haƙuri kai ta ba da wuta har dutse ya narke ya yi abin da a yi ruwan da shi a sha sai da haƙurin gaske amma kuma da haƙurin zai iya yiwuwa kaga kina ya ce ta cewa in mutum ya yi haƙuri akan matsala ta rayuwa zai ci gaba hausawa suka ce wai in mutum ya ce ba ka sauri ba shi gure wuce in baka daina tafiya ba za ka same shi a tsaye ya ta gudun nasa kuma za ka je ka same shi a tsaye kuma ka ci gaba ka wuce in ka gaba ka same shi ba to ka daina tafiya ta ka hankali ko eh to ka je ka tafiya sannu sannu kwana nesa don haka kamar yakubu alaihi salatu wasallam yana sauranta a zuciyarsa cewa ko menene a rayuwar nan kai hakuri ka ga yadda Allah madaukakin sarki zai hukunta abin da yake gagara mu sau da yawa in matsala ta faru sai mutum ya dauki hukunci a kansa kai tsaye rigima da wani wallahi yanzu zai dauko sanda ya ce zai doke shi ko ya dauko kauka ya ce zai yanka shi ko ya ce zai yi kaza ko ta zan tafi wallahi tallahi ni yan sanda yan sanda zan je na kira mu abubuwa sun su tunzura shi so yake yi tun da an shiga hakkinsa yanzu yanzu yake so ya ga sakamako kuma lallai haka abin nan shine kullum zai zama solution hakkinka ne amma ana son ka bi hanya wadda take tafi dacewa kaga yaqub alayhi salatu wassalam ya ce musu fasabrun jamil kai ba yara ku je ban ga muku ta magana asallahu asa da la Allah ko litamanni ko ko taraji yawa in ka ji an ce asa asa rahamatun tati walau ba da muhlatin rahamar Allah za ta zo ko da bayan jinkiri ko a sa rahamatin tati walau lamha muqlatin rahama Allah za ta iya zuwa ko da walƙawa ne za ta zo ta in dai mutum yana kan gaskiya kuma ya haƙuri a kanta to rahamar Allah za ta zo ta walau ba da muqlatin wallahi ko bayan jinki don haka yace asallahu ma'ana ya yi kusa Allah maɗaukakin sarki ai ya ce ni bihim jami'a wallahi zai zo mun da su gaba daya zai zo mun kai ya yi kusa allah maɗaukakin sarki zai kawo musu har nan gurin jami'an duk gaba ɗayansu yanzu wadawa yake nufi yusufu ɗin da da ake ganin ya mutu da wannan ɗansa ba na yami ɗin da shi wancan da ya ce ba zai bar kan misra ba sai Allah ya hukunci ai yasa bai ce bihima ba da ya ce bihima sai zama wato kenan da yusufa da ɗan uwansa yawa to amma duk da cewa ga matsalar ta faru still yana jin cewa binyamin din ɗansa ne amma kuma shi ɗan cewa yake ku je ku faɗa wa babanku ko ku je ku faɗa wa babanku amma shi yace Allah ba da kuɗi sarki zai kawo musu da gaba ɗaya su gaba ɗaya ina zaune a nan gurin innahu domin shi Allah madaukakin sarki huwal alimu shine masani ni yanzu ban san abubuwan da suke faruwa ba amma ina kauna a gurinsa kuma shi masani ne akan wannan lamarin gaba ɗayansa alhakimu kuma shi gwani ne ya san yadda zai tsara abin ya fitar da abin a fili har ya kawo mu ƴaƴana wato kenan a wannan gurin iyaye suna kaunar mu Allah ji kan iyayen mu to majalla وتولي عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم Allah madaukakin sarki ce wata wallah anu sai juya baya kuma gabar da su yanzu ya yanke hulɗa tsakaninsa da su kun mun wancan ko eh yanzu kun zo kun lallabe ni eh mun rubuta alkawari tsakanina da ku da Allah madaukakin sarki eh kuma sil ba ku cika ba gashi ba abin da ya faru da ku kun dawo mai gida kuma ku damu da dana ba ta haka yanzu ku je kawai Allah ya kiyaye hanya dole ransa zai baci ta haka shine ma'ana ta walla an sai ya juya baya ga barin lamarin su ya fita a cikin sha'anin su ya fita a cikin saboda hankalin sa ya riga ya tashi wakala yake cewa ya asufa ala yusufa ya bakin ciki na akan yusuf kenan yanzu wani abin ya tono masa wancan na bayan yanzu ba ma bayana ya min din bai ai bayana ya min yana da yakinin cewa yana da rai kuma an kama shi ne kuma ya san inda yake amma wancan kuma ba shi bai ma san inda yake ba tukunna ta ake ce ya asafa ala yusuf ya bakin ciki na al'asaf bakin ciki yake ne ya bakin ciki na akan rabuwata da ɗana yusuf wadda ya dada ina sai idanuwansa guda biyu sai suka kada suka yi fari wannan bakin idan sai ya ɓace saboda bakin ciki hankalinsa ya tashi kaga inda irin wani zamanin namu ne yanzu sai ga hawan jini ma ya kashe shi to amma idansa ya kada ya yi fari fat ina irin baya gani ma kenan a wannan lokacin minal huzun saboda zunzurutun bakin ciki da asab da huzun da karbu da gamu duka kusan ma'anar su wata kenan daya lokaci alhali yana mai haɗewa fushi in an ce kazimi na lagaiza masu haɗewa wata kenan takaici takaicin ya haɗiye shi yanzu ba zai kai kwamfilan ɗinsa a kowa ba wurin wani in ba allah maɗaukakin sarki ba ba wanda zai je na ta yayyatawa yana cewa kaza kaza kaza kaza kaza sabanin mu yanzu in matsala ta same mu kaje ka faɗa wannan kaje ka faɗa wannan kaje ka faɗa wannan kaje ka faɗa wannan kaje ka faɗa wannan a'a yaqub alayhi salatu wasalam wa huwa kazim yana mai hadiyewa takaicin ya hadiya takaici ga shikenan yanzu shi kada abin yake wato kenan ci kaga kenan kamar ya zama introvert kenan ko introvert ne ko extrovert introvert ya hadiye wato kenan damuwarsa kenan to maje
قالوا تالله قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين Allah madaukakin sarki ce kalu sai 'ya'yan nasa bayan kwana da kwanaki baya hulɗa da su kuma shi bai samu kawata gina kwanciyar hankali da abin nan ba sai kuma su ma abin sai ya dame su ta haka sai suka zo yanzu bari su lallabe shi alal akalla a dan bashi wato kenan da tsuwa yanda zai dawo cikin hayyacinsa suka ce me ya faru ne baba tallahi mun rantsa da Allah tafta'u tazkuru yusufa baka gushe ba kana nan kana ta tuna yusufa kana ta tuna yusufa kana ta tuna yusufa yusufa nan da babu shi a duniyar nan ma yanzu babu labarinsa amma kuma kullum hankalinka a kansa ko hatta ta kuna maza haradan har kana son wato kenan sai ka kasance ka kai kanka wato kenan cikin kunci za ka zama wato kenan da ifar kowa sai ka raunana kanka ba za ka iya ci ba ba za ka iya sha ba ba ka da wani abin motsi a cikin rayuwa kullum sai tunanin wannan don haka za ka rami za ka zama wato kenan haradan shi ne wato kenan marar karfi raunanan ne wata kuna mila hali kina ko kuma hawan jini ya je ya dauke ka a rasa ka ma gaba daya wato kenan ka zama ka bar duniyar ma gaba daya don haka ka ga mana gaya maka kai annabin Allah ne kai mutumin kirkiri bai haka kamata haka ba kamance da wannan kawai matsala kamance to mu
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعالوا من الله ما لا تعلمون قال سيتي مسو آآ وكالي ني نسان أبين نكي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ina koka wato kenan bakin ciki na damuwa ta da bakin ciki na zuwa ga Allah madaukakin sarki ai wato kenan ajabahum amma qalu ya ba su ansan abin da suka faɗa da faɗin su yake ta inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah ai hammi wa ma ana fihi damuwa ta da abin da nake ciki a Allah nake kuka na ce muku mun wani abu ba da kun je kun yi abin da kuka yi ba ba dai na zuba muku ido ba to ku je ku ci gaba da harkar ku dole zan muka kuka na da damuwa ta wato kenan zuwa ga Allah madaukakin sarki zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga annabawa suna da tawakkali kuma suna da yaqini wayannan abubuwa guda biyu da tawakkali da yaqini abubuwa ne wanda suke kusan a cakube suke ɗaya yana shiga cikin ɗaya tadakul don haka shi yasa al-imamu nawawi sai musu babi da riyadus salihin babu da yaqini wa tawakkul saboda abubuwa ne guda biyu da yaqini da tawakkuli yawa gurgurdan yaqinin mutum gurgurdan tawakkalin sa gurgurdan tawakkalin sa yadda kai zama ka yadda tsakaninka da Allah kaza ne gurgurdan yadda zaka yi ba da sacrifice kansa saboda haka yace damuwa ta da bikin ciki na duk ina koma su zuwa ga Allah madaukakin sarki ne to mu je wa'alam sannan lalle ni yaƙub na san mala ta alamuna abinda ku ba ku da ilimi a kansa wato ke nami ina lahi a gudun ai wa alami na lahi mala ta alamuna ai arjo min hukun lakairin na san abinda ba ku sani ba a gudun allah ba da kuke sani yanzu haka da nake kankan da kai a gudun allah da ina fata zai bani kowane irin alkhairi da na roƙa ne ina kankan da kai ne wato kenan a gabansa abdullahi dan abbas yake cewa wa alamin lillahi ma la ta'lamu da inna yani ru'ya yusuf annaha sidqun ni na san mafarkin da dana yusuf yayi tun yana dan kankanin yaro wannan gaskiya ne kuma sai na ganta da idona don haka shi yasa wato kina bazan taba hakuri akan wannan ba annaha sidqun wa anna allaha la budda an yazhara na san cewa tabbas Allah madaukakin sarki zai bayyana da mafarkin ɗana Yusufa da ya ce ya ga rana da wata da taurari da raro guda goma sha ɗaya suna gaishe shi na Allah sai na ga wannan abu na san da wannan
يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari wato kenan yake cewa Yaqubu alaihi salatu wassalam bayan su sun yi masa wannan wa'azi ya kuma nuna musu yakinin su da abin da yake jira Allah madaukakin sarki a abin nan sun tafi daga baya sai Allah madaukakin sarki sai ya sa musu wani karfin gwiwa kuma a zuciyarsa sai kuma ya zabura duk da cewa ka yi tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki to akwai bukatan kuma ka yi aiki ko akwai bukatan ka yi aiki annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa law annakum tatawakkaluna ala allahi haka tawakkuli la zarkum kama yarzuqu dair da da ku dogara ga Allah irin dogara da ya cancanta da yadda Allah yake ce da tsuntsu haka zai cancanta ku tsuntsu bai da rumbu bai da gona bai da kaza da kaza amma me tagaluki masan wa taruhu bitana tsuntsu zai fita da sassafe yana mai damfararren ciki amma zai dawo da cikakken ciki in ya fita ya kewa ya kewa ya kewa Allah zai bashi ya ciwo ya dawo har ma zai kawo wa ɗansa idan yana da da da yake abin nan sau da haka malamai da suka yi nazari akan wannan hadisi sai suka ce kenan tawakkali baya korewa mutum ya tashi ya nema mun gane wannan yawa at-tawakkul la yunafi at-talab at-talab la yunafi at-tawakkul taraka ko ka dogara ga Allah sai ka tashi kai ne ma iyan kokarin ka in baka samu ba shikenan in kuma ka samu shikenan na Allah madaukakin sarki ne to ni yanzu na yi tawakkali ya'yana ga halin suke ciki amma ba zai hana ni tashi nema ba wannan karancin sai sun bace kai ya ya ya menene ya menene ku zo ku ya ku ya'yana ku zo ku zo ku zo ku zo kun san yadda za a yi izhabu yanzu ku tashi ku tafi kawai koma misran nan fatahassasu min yusufa wa aqihi ku je ku min bincike dangane da yusufa da dan uwansa ku je ku bincike ko yawwa fatahassasu min yusufa at-tahassus shine talabu sirri liman fa'atin nafsi wata jasus ɗalabin sirri liman fa'atin gairi idan za ka je ka nemi bincike ka yi bincike ka yi bincike amma a the tail end kai ne binciken zai amfana ta hasus kenan ko idan kuma wani zai zai amfana ta jasus kenan za haka Allah ce wala ta jasasu kada wata kenan ku yi ta jasusi kada ku yi binciken ka je ka nemi asirin wani don wani ya amfana to me kai mai ribar ka ka ga zama da kenan ina sharrin nasi man yuzhibu dinahu li dunya ghayrihi mafi sharrin mutane shine wanda zai bata addinin sa dan duniyar wani sa mun gane yanzu kamar misali security na gwamnati za su je su bincike su bincike su kai wa gwamnati don amfanin gwamnati suke haka ne da haka shi sa ake kiran su jawasus yan bincike amma da za su je su bincike don amfanin kansu gano wata matsala ya su warware matsalar da za ta amfani su ya ce musu ta hasus mun fahimci wannan to yanzu da ya ce su je su binciko yusufa da dan uwansa don amfanin waye don amfanin su a su a gidan ba ta hasu su min yusufa wa akihi wala ta yi asu suka ce a to yanzu an bi kana magana ba ne amini mun san yana nan amma yusuf kaza kaza sai ce a wala ta yi asu min rohin lahi kada ku taɓa yankewa kauna daga rahamar allah maɗaukakin sarki kada ku taɓa yankewa wato kenan kauna ba a yankewa daga rahamar Allah madaukakin sarki don haka ku tafi kawai kamar ya shi ma ya daɗa karfafa musu goya kenan ko a nan bayan shi ya samu wannan courage din sannan ya daɗa inducing wannan courage din a wato kenan ƴaƴan nasa kada ku taɓa yanke kauna daga rahaman Allah madaukakin sarki innahu domin yadda lamarin yake la yayi asu min rauhillahi babu mutumin da yake yanke kauna daga rahamar Allah madaukakin sarki illa alqaumul kafirun sai mutane kafirai kafirai su suke yanke kauna amma ba mu musulmi ba saboda mu musulmi muna nan muna kaunan Allah madaukakin sarki zai mana rahama muna kaunan taimakon sa asa rahmatun tati wala ba da mawlatin rahaman Allah za ta zo ko bayan jinki ko ba yau ba asa rahmatun tati wala lamha muqlatin rahaman Allah tana ta ko da walqawa ne wanzu ne bulugu to dole da sai mun ganta don haka kar ku shiga cikin wato kenan kafirai ma'anan wannan shine kafirai su ne ba su yarda da Allah ba ko an yi sata a inyamiri aka zo aka gaishe shi o ga abin da ya faru kenan to to Allah ya mayar maka yace da kere ne Allah ba muka ce maka kace kuma da yace me yasa kace da kere ce to ba shine ya doka ba Allah ba shi ɗauka wasu kayan sama don mai Allah zai biya shi to kaga shi ya yake kauna ta nan gurgurin ko Allah kan ba zai abu don haka yanzu duk abin da zamu kokarin sa ne yau amma musulmi ba haka bane yauwa falamma dakalu falamma dakalu alaihi قالوا يا أيها الأزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاءة مزجية فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين الله ملوك تذكيتي فلما دخلوا عليه yanzu an kaddara bayan ya faɗa musu wannan magana shi ke sun je sun nemi kayan shirya sun tafi amma duk da bincike za su je su za su kuma kamar da ne neman abinci kuma tun da yanzu an samu problem an samu tsawon lokaci ba su je ba shi hankalinsa bai dawo jikinsa ya nutsu ba don haka abin da aka samu na abincin nan da ke babban gida ne mutum goma sha daya kowa da yaya da matansa da 'ya'yansa to kaga an cinye abinci don haka dan abin da za su tafi da shi na tare da bai bata din ma yanzu babu shi ta haka da kyar suka karabta wannan da wannan da wannan da dan hada suka tafi dan kudi dan kadan ko kuma kadara yar kadan wanda za a yi abin nan ta haka sai suka tafi misra falamma da kallo alai lokacin da suka shiga matsalani muna neman garin sarki ne a to shi kenan ganin abin nan finance minister ya ce a to shi kenan ku shigo to lokacin da suka shigo masa ya hada su da sarki aka je gurin sarki kalu sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai babban sarki masana wa ahlul tur da mu da iyalanmu mun shiga cikin halin kakani kai talauci ya zo ya mamaye mu ga yunwa ga ba abinci da sauransu don haka ji'ina ka bibida a timusjatin mun zo maka da kadara wadda take jebu kayan mu ba na kwarai ne sosai bari yunan da muka zo da su ba masu abin da kyau bane kaza kaza da sauransu ko kuma mun zo maka da kuɗi wanda ke dan kadan da mukan zo da kaza sai a auna mana kaza ko da yake da ma ana taimaka mana amma yanzu mu zo da abin da bai kai hakan din ba da haka bija'atin muzjatin ko yawwa fa aufila lil kaila da haka muna roko in za a auna a cika mana sikelin dan dan dan kamar yadda aka saba mana sannan auna mana iyaka namu wata saddaka alaina a dan ba mu sadaka kuma a mana kari a kara mana wato kenan wanda ba mukabil na abin da mu muka zo da shi muka bayar ba don da yake nuna cewa kenan annaba suna cin sadaka ko kuma wani ba Allah ba sadaka ba annabawa bane annabi sallallahu alaihi wasallam dai ba ya cin sadaka ko yawa ba ma shi kadai ba ahlul baiti ma ba sa cin sadaka yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga da tafiya ya ga dabino akan hanya ya ga dabino mai kyau ya dauka ya sha'awa ya ce ya ce laula an ne kashe to an ya kuna mina sadaka la akan to ko inda ba da ina jin tsoron na sadaka bane da na ce wallahi yayi sha'awansa amma saboda wara'u ba zai ci ba ko na sadaka ne za a kai a wani fadi ya haƙura kenan ya nuna ba sa cin wato kenan sadaka ko yawwa an haramta musu sadaka to su ko ina fa suka ce wata sadaka laina wasu malamai suka ce kenan annabawan da ba a hada musu cin sadaka ba tun daga shi zo suna cewa wata sadaka laina ka mana sadaka ka dan ƙara mana da sadaka dai mu samu mutubi haka ne wasu kwasa ce a dama ya ana tamba ba kan kasantuwansu wa'yanar din annabawa to amma kuma ko da su ba annabawa ba ne ai babansu annabi ne kuma su kai gida abincin shi ma zai ci ko sadaka la'alla ne kasantuwar annabawa da ya halatta shi sadaka ya fi wata gidan karfi don haka warke don wannan ba zai kore kasantuwarsu annabawa don sun ci sadaka wallahu ta'ala a'alam suka ce musa wata saddaka laina inna allaha yajzi lil mutasaddiqina lalle Allah madaukakin sarki yana sakanta wa masu yin sadaka duk mutumin da ya sadaka Allah madaukakin sarki zai sakanta masa kuma ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wato kenan ladan mai sadaka din da ake ninka wato kenan ayyuka to muje a lokacin dai to alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai da ba mu ikon aikata abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskure ba mu ikon gyarawa kuma ya fi mana za mu dakata na insha Allah ta'ala